الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komi wanda cikin horewarsa ya azurta mu muka kawo wannan yammaci na asa na Lahadi daren Litini yau muna 28 ga watan Rabiul Akhir hijiran Annabi sallallahu alaihi wa sallama na shekara 1445 a kidan miladiya yau nawa ga wata ne 12 ko 12 ga watan 11 shekara ta 2023 mun dawo wajen ci gaba da karatun wannan littafi mufsidatul qulub littafi dake magana akan cututtuka na zuciya wanda idan aka yi rashin sa'a zuciyan dan adam ta kamu da ɗaya daga cikin cututtukan da malam ya kawo wannan littafi to zuciyarsa ta gurbata ta lalace sai kaga idan zuciya ta gurbace ta lalace sai kaga gabubba suna mata da'a sai ka ga mutum ya zama mutumin kawai ko da ko yana da launin fatan mutanen kirki muna fatan Allah subhanahu wataala ya tsare mu daga gurbacewan zuciya ya kyautata zukatanmu idan ƴan uwa ba su manta ba a sati da ya gabata mun fara karatu a cikin ilajul hawa maganin bin son zuciya waɗansu abubuwa da idan mutum ya tsare su ya kiyaye su to Allah subhanahu wata'ala zai tsare shi daga wannan muguwar cuta ta san zuciya malam ya kawo abu na farko cewa shine komawa ga Allah mutum ya ta addu'a Allah subhanahu wata'ala ya tsare shi daga wannan muguwar cuta ta bin san zuciya ya kuma rika karatun tarihin magabata yana jin yadda suka kwashi da zukatansu da yadda suka bi suka taka zuciyarsu suka yaƙe ta suka saba mata wanda wannan ya zama mabudin cin nasararsu a duniya da cin nasararsu ranar tashin alkiyama mala ya kawo mana hadisin qutba bin malik radiyallahu ta'ala anhu inda yake gaya mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin addu'a Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i ya Allah ina roƙonka tsare ni daga miyagun ɗabi'u da miyagun ayyuka da miyagun son zuciya mun yi bayanin su cewa al-akhlaq aikace aikace na ciki al-a'mal aikace aikace na zahiri sannan kuma al-ahwa son zuciya to dama mun yi bayanin cewa son zuciya iri biyu ne akwai wanda yake babu laifi akwai kuma mai cutarwa galibi in aka yi amfani da son zuciya an fi amfani da shi akan mai cutarwa amma akwai son zuciya yau ina son isha ruwa kaga son zuciyanka ne kaga wannan ba aibi bane yau ina son in dinka farar riga kaga son zuciyanka ne kuma ba aibi bane to kaga mutun ya roki Allah ya tsare shi daga miyagun son zuciya duk wani son zuciya ko yin ma zuciya da'a wanda zai cutar da kai ko ya cutar da waninka to irin wannan shine munkaratul ahwa sannan mala ya kawo mana asari na Umar bin Abdulaziz da ya nemi ɗaya daga cikin manyan malamai Khalid bin Safwan ya mishi wa'azi. Ya yi mishi wa'azi wanda ya dafa mishi jiki, yake ce masa kar ka ruɗu da yaban da mutane suke maka. Kar ka yadda jahilcin mutane a kanka ya sa ka aminta bayan kai ka san kanka sama da yadda mutane suka san ka. To kar ka ruɗu mutane suna ta yabanka suna ta faɗin alkhairi a kanka amma kai tsakankaninka da Allah ka san kana da naƙasu ka san kana da aibi ka san kana da waɗansu abubuwa na matsaloli tsakankaninka da Allah to shine malam ya kawo mana wannan asari na Umar bin Abdul Aziz ya kuma kawo mana asari daga Ibrahim Taimi yadda yake yin addu'a Allah ka tsare ni wato Allah kai amfani da Qur'aninka littafinka kenan da sunnan annabinka sallallahu alaihi wa sallama ka tsare ni daga bin saba ma gaskiya kuma ka tsare ni daga bin son zuciya ba tare da wani haske daga gare ka ba ya Allah Allah ka tsare ni daga bata Allah ka tsare ni daga shubuhohi a cikin al'amura ka tsare ni daga bata ka a tsare ni daga rikicewa da kuma ainihin sa'insa a cikin addini abu na biyu da mala ya kawo wanda idan ka bi su zaka magance ma kanka san zuciya shine zuciyarka ka cika ta da san Allah da aikace aikacen da ke kusantar da bayi zuwa ga Allah kar ka rena aikin da ke kusantar da bawa zuwa ga Allah komin kankancin aiki in dai zaka iya yi daure ka yi wannan aikin a babin ambatan Allah ne kar ka sha'afa kana cikin bacci yanzu sai ka farka kana da daman da zaka ce zaka yi subhanallahi kai subhanallahi ko kuma ka farka cikin dare zaka gyara kwanciyanka ai akwai addu'an da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karantawa ban sani ba ko kun san addu'an da annabi ke karanta idan ya juya da daddare da daddare yana kwanci a nan gefen yanzu yana son ya koma ɗayan gefen in ya farka cikin dare akwai addu'an da yake karantawa mun sani ba akwai wanda zai iya tuna wannan addu'a Allah ya saka da alkhairi la ilaha illa Allah al-wahid al-qahhar la ilaha illa Allah al-aziz al-ghaffar rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma wal a'a la ilaha illa Allah al-wahid al-qahhar rabbi samawati wal ardi wa bainahuma al aziz al ghaffar kamar iqtibasi ne daga waɗannan ayoyin da cikin suratul sad manzo Allah sallallahu alaihi duk inda yake bacci sai ya farka yana son ya canza kwanciya sai ya karanta wannan sai ya karanta wannan la ilaha illa allah al wahid al qahhar rabbi samawati wal ardi ma bainahuma al aziz al ghaffar kaga annabi na karanta wannan akwai wani sahabi da yace wani sahabi ya kawo mishi ziyara ya ce cikin daren nan wannan sahabin abin da yake ta nanatawa ke ɗan minti uku hudu biyar zai ɗan canza sai ya karanta la ilaha illallah alwahid alqahar rabbus samawati wal ardi ma bainahuma al-aziz al-ghaffar haka ya cika daren shi da karanta wannan addu'a karkare na karkare na duk abin da ka san zai kusantar da kai Allah ko a babin zikirora ko a babin sadakoka ko a babin salloli ko a babin ibadu daban-daban to karkare na idan rayuwanka ta cika da wannan to Allah subhanahu wataala zai baka kariya daga jin son zuciya to abu na uku sai malai ce mukhaliqatul ulama'i wa ahli salahi zama da cakudedeniya da malamai da mutanen kirki wannan cikin manya-manyan sirrora ne wanda ke gadar ma mutum da tsaftan zuciya ya kasance kana zama da malamai da mutanen kirki ba zama kawai ba ka zauna tare da su ka ɗarsanu shiriyan da ke tare da su kamar yadda nakan faɗi a mafiyar lokaci rafkananmu da yawa ya sanya mu ba ma ma tantance mutanen kirki da ya kamata ka zauna da su ballantana ka zauna ga waɗansu mutanen kirki kana tare da su amma kuma kai kawai ba wai abin da suke yi na alkhairi ya dame ka rika tantancewa kana aiki da shi ba kawai wani shi yana ganin daraja ce kawai a ce ina kusa da wani kawai shi kenan shi abin da ya ishe shi wani yana nan yana ganin ai mu ne ke kusa da shek wani mu ke kusa da dakta wani mu ke kusa da profesa wani ai mu ne ke kusa da shi to duk kana kusa da shi sai mene ba da wani amfani wannan kusancin amfanin wannan kusancin shine ka shirya da shiriyarsa ka samu haske da hasken da yake tare da shi amma in ya kasance kawai sai dai kai ta tufiyan ai muke kusa da shugaba wani ko babban malami wani ko kuma dakta wani amma in ka kalli rayuwar shi da dariyar malam wanan ko dakta wanan sai kaga an yi hannun riga to wannan kusancin cutar da kai za ta yi domin hujja ta tsayu maka hukuncin ka hukuncin wanda Allah ya bashi malami a tare da shi amma yake ɗaukan shirya daga malamin so da ka ba wani tutiyan wai kana tare da malam wani ko ni ina kusa da malam wani duk ba shine ba abin tutiyan shine na zauna tare da malam wani na koyi ɗabi'a kaza na koyi ibada iri kaza na koyi mu'amala iri kaza na koyi kaza da kaza da kaza da kaza to wannan shine abin tutiya ba mujarradin kawai zama da da daktawana ba kuma wannan yana daga cikin abin da aka jarabci waɗansu daga cikin ɗaiɗaikun mutane shi darajar shi kawai yana ganin in aka ce ina wanda ke kusa da daktawa ne sai ce ai ni ne muke kusa da shi in ana son a ga daktawa ne ko malam wani sai an gani wallahi ba ta da wani daraja wannan wallahi ba daraja ba ce daraja shine kwaikwayin abin da malamin nan ko dakta din nan masanin Allah yake yi na alkhairi ka kwaikwaya ka aiki da shi shine darajar ka take amma in dai irin wannan kasancewar ne wani yana iya bagan kirje ce to gidan ni gidan mu ɗaya da annabi sallallahu alaihi wa sallam amma bai bi tafarkin annabi ba wannan bai amfana da shi da komai ba bai amfana da shi da komai ba shine ma'anin wala yanfa'u zal jadd minkal jadd wani mai matsayi ba zai amfane ka a wurin Allah ba in dai ko wani kakanka ko wani daraja ba zai amfane ka a wurin Allah ba magana ce kawai ne mai ka aikata laisa bi amani kuma la amani ahli kitab ba batun yanzu mu gidan mun fito gidan sahabi ne mu jikan sahabbai ne mu jikan wane ne mu abokan malamai ne mu makusanta daktoci ne duk wannan ba zai amfane ka da komai ba buɗe idanka ne ka ga menene wannan malamin ke yi na alheri sai ka ɗauka menene kaga malamin nan yana kokari yana nisanta na sharri sai ka nisanta to shikenan ka samu abin da zaka yi tutiya da shi ko a gaban Allah to shine na malaki ce maka ka rika cakude ɗeniya kana zama da malamai da mutanen kirki akwai malami akwai wanda yake bai kai mataki na malanta ba amma ko mutumin kirki ne bawan Allah ne shi kila ba kida cikin malamai amma kuma na Allah ne to kar ka walakantar da kanka ka ce ai tunda ba malami bane shikenan a'a ɗauka ka koyi abin da yake tare da shi na alkhairi akwai wata ɗaliba da muka na taɓa karantar da ita a makaranta wannan ɗaliban al'amarinta ya ban al'ajibi ƙwarai da gaske za ga a aji musamman in malami bai zo ba ko ma da malami a aji lokaci za ga ɗalibai suna ta surutu amma sai na lura bakinta kawai motsi ke yi ita ba ta wannan taɗin bakinta kawai motsi yake yi ita ba ta taɗi shi ne da aka tashi abin nan sai ni kira ta nake cewa me yasa ke na ga duk in ana tattauna ke ba kya tattaunawa sai dai kawai ke ta motsa baki me kike yi ta ce malam ina ambatan Allah ne na ce ina kika samu wannan tunanin cewa yanzu maimakon ki shiga cikin ƴan uwanki mata ku ta surutu ina kika samu tunanin cewa ki rika ambatan Allah yace tunda na saurari wani karatu an ce ambatan Allah yana kaza yana kaza yana kaza ni kuma daga lokacin nan sai na ga abin da ya kamata kenan kawai mai da hankali akan ambatan Allah to kaga wannan ɗaliban a wannan lokacin fa ita ɗaliba ce to din yanzu kai malamin ta ne sai ka ce bata zo da abin kirkin da za ka kwaikwaya ba sai ka kwaikwaya yanzu kai ka aje malantanka a gefe ga aiki kwaikwayi mutanen kirki kawai akwai wani bawan Allah nan muna yawan mu'amala da shi a nan duk inda zan gan shi zan ga bakin shi yana motsi ne na keɓe shi na tambaye shi me kake cewa ne dan Allah yace nakan faɗi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yace nakan ta ambatan Allah ne a sa mu cikin addu'a yace kaji kaji zai mun wayo wai a sa cikin addu'a me mu kan ni ya kamata in ce ya sa ya sa ni cikin addu'a misali ni ma in rika kwaikwayon abin da yake yi wai wallahi na ambatan Allah ne don Allah ma na a sa mu cikin addu'a to haka ya kamata karka zama da mutanen kirki kana gane abin da suke yi na alkhairi kana kwaikwayo to Allah shi taimake mu mali ya ce qala ibn abdul qawi ibn abdul qawi yake cewa a abiya ce kawo yace wa khalid idza khalaqa kullu muwaffaqin min al ulama ahli at tuqa wa tasaddudi yace in dai zaka yi cakude deniya to kai cakude deniya shine wa khalid ka cakuda idza khalaqqa matkan dai zaka yi cakude deniya to ka cakuda dawa kullu muwaffaqin duk wani wanda ka ganshi yana kan daidai an sanya shi akan tafarki mai kyau tafarki ne daidai to ka cakude da shi min al ulama'i daga cikin malamai ahli tuqa wa tasaddudi sune masu tsoron Allah kuma sune waɗanda yake al'amuransu a daidai ce yake dama ayan alqur'ani mai girma tana cewa inna ma yakhsha Allah min ibadil ulama sanu cewa masu tsoron Allah kadai a cikin bayi su ne malamai masana Allah duk wanda kaga yana ƙaryan tsoron Allah in dai ba malami bane to ba ba tsoron Allah gaskiya bane shedan yayi mishi wani gadan zari ya san inda zai zurma shi wane ne malami shine wanda duk abin da zai yi a cikin rayuwa ko addini sai ya san hukuncin Allah a ciki kar kai tsammanin sai ka kai wani bijimin malami ba haka ake nufi ba duk wanda zai wani aiki a addini ko a rayuwa sai ya bincika ya ji menene dokan Allah a kai sai ya bakin kokari yayi to shine cikin malamai to yace to in zaka yi cakuɗe ɗaya kai cakuɗe ɗeniya da waɗannan wanda Allah ya musu gamdakatar cikin malamai masu tsoron Allah waɗanda yake al'amuransu kuma a daidaice yake da yake cewa ya allazina amantaqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum to ahlut tasaddudi wanda yake su zantuttukan su da ayyukan su ya dace da addinin musulunci to irin su ne zaka shakude deniya da su idan ka samu irin wannan malamin yufiduka min ilmin wa yanhaka an hawa fa sahibhu tuhda min hudahu wa tarshudu yace in kai shakude deniya da malami ne tsoron Allah yufiduka min ilmin sai ta fa'idantar da kai da ilimin da ke tare da shi wa yanhaka an hawa ya rika hana ka bin son zuciya irin wannan mutum fasahibuhu lalle ka abokance shi kai zaka kukuta ka shigar da kanka sai ka samu dama ka zama abokin shi tuhuda min hudahu sai kaga an shiryatar da kai daga irin shiryen da ke tare da shi watar shudu sai kuma ka bi hanya madaidaiciya wato saboda wannan abokantaka da kai da wannan mutum na Allah wa iyyaka wal hammaza in qumta anhu wal baziya fa innal mar'a bil mar'i yaqtadi yace wa iyyaka ahir dinka bil hammazi ka rika zama da masu zundi zundi ko na ido ko na harshe hammaz mai zunde da aiki lammaz mai zunde da ido ko kuma hammaz mai zunɗe da idan lammaz mai zunɗe da harshe amma duk inda aka kawo ɗaya daga ciki kuma ya wakilci ɗayan in aka kawo hammaz to ana nufin mai zunɗe da ido da baki in aka kawo lammaz mai zunɗe da ido da baki in kuma aka haɗa su ko mazacin lomaza sai ya zama hammaz mai zunɗe da baki lammaz mai zunɗe da ido ko kuma lammaz mai zunɗe da baki hammaz mai zunɗe da ido to anan sai ya ce wa iyyaka wal hammaza a hirdinka kada ka yadda kai ganganci kar ka zama da masu zunɗe akwai wanda yake an jarabce su da giba su dai in ka zauna da su sai sun zagi wani sai sun hantaru wani sai sun ɓata wani sai sun ci mutuncin wani su haka suke to kar ka zauna da irin waɗannan mutanen in qumta anhu wal baziya fa innal mar'a bil mar'i yaqtadi yace to kaga shi mai zunɗe in kumta anhu kar ka zauna da shi kai bakin yadda za ka yi ka nisance shi da shi dawa albaziya mai yawan zagi mai yawan batanci mai yawan batsa mai yawan sakin harshe idan ka zauna da su to ka sani fa innal mar'a bil mar'i yaqtadi mutum yana kwaikwayon mutum ɗan uwansa wato ana satan ɗabi'a ana satan ɗabi'a yayin da ka zauna da wani mutum sai kaga kana kwaikwayon maganarsa kana kwaikwayon aikinsa saboda me saboda ɗabi'a ana satanta in kana son ka gane wannan ka je ka koma ka zauna cikin waɗansu mutane sai kaga harshen mutanen yana neman ya rikide zama harshen ka in dai ba irin su malam Umar da har yanzu bai koma sakwatanci ba amma kana zuwa ka zauna da sakwata sai ka ji harshenka ya fara rikidewa in ka zauna da kabawa sai ka ji harshenka ya rikide in ka zauna da kanawa sai ka ji harshenka ya rikide duk wanda ka zauna da shi sai ka ji harshenka yana rikidewa koma irin nan shi to haka nan ma a aiki in ka zauna da masu kyauta yau da kullum sai ga ka koyi kyauta in ka zauna da maƙeƙe maruwaci sai ga yau da kullum ka koyi ruwa in ka zauna da na Allah masu ambatan Allah sai ga yau da kullum sai ga kai haddan alqur'ani sai ga kana ambatan Allah in ka zauna da rafkanannu kai ma sai harshen kai kuma irin na rafkanannu to shine yake cewa wa'annan mutane biyu masu zunɗe da masu sakin harshe to ka tashi ne daga gare su kar ka zauna tare da su wala tashabil wala tashabil hamqa fa dhul jahl in yarum salahan li shay'in ya akhal hazmi yufsidu ya ce la tashabal hamqa kada ka kuskura ka yi aboki da wawa wawa wanda bai san mutunci ba bai san kiman kan shi ballanta na san kiman masu kima shine alhamqa din fazul jahili kaga shi jahili in yarum wato kamar ka ce in yarum li shay'in salahan ko kuma ka ce fazul jahili shi shi jahili wato in yarum salahan baya barin baya barin ma yarum salahan kenan baya barin wani nagarta li shay'in da komi in dai yaga wani nagarta to ba zai gushe ba yufsid sai ya bata shi ya akhal hazmi kai dan uwa jajirtace ka gane haka wato ka gane cewa shi jahili duk inda ya ga nagarta akan wani abu to baya gusha sai ya bata abin ko taro ne za a yi in jahilai suka zo sai ga taron baya armashi sai ga taron zai cika da jahilci in mata ce ka je ka auro jahila sai ka ga zaman gidan baya armashi kai kayi gabas ita ta yi yamma in aboki ne kai da jahili sai ka ga mutanen kirki sai ya zage su a gabanka al-imamu shafi'i yana cewa duk lokacin da ne sa'insa da wani malami to ni nake galaba akan malamin amma duk lokacin da ne sa'insa da wani jahili to jahili ke galaba kaji wata magana ta hikima in ya sa'insa da malami ya ce shi yake galaba saboda duk inda ka ce ala gafata malam ni fa ban gane kaza da kaza ba to a lokacin nan malam zai kawo maka ayan qur'ani ya kawo maka tafsiri ya kawo maka malam wani ya ce ya kawo maka aikin sahabi to ko a haka ka tashi ai ka ci riba kai kai galaba amma in kai sa'in sa da jahili ka gama kawo hadisi ka gama kawo fassarar malamai ka ce al-imam al-khattabi ya ce al-imam wani ya ce shine ma fahimtar sahabi wani shine aikin magabata duk in ka gama ya ce to kai maganan banza ban yadda ba wancan hadisin da kace za'ifi ne to ni a guri na ba za'ifi bane to kila ka gani ai ya gama da kai ka gama kawo bayani ka ce wancan hadisin da kai kake kafa hujja hadisi ne ba'ifi ka ji sanadin shi ka ji illan da ke ciki ka ji kaza ya saba ma ka'ida kaza ya saba ma aya kaza ya saba ma ingantattun hadisai kaza sai ce maka to ni a guri na sahihi ne shi a gurin shi to za ka yi shi ya gama da kai to kaga in kai sa in sa da jahili jahili ya galaba ya wahal da kai amma in kai sa in sa da malami to malami kai ne za ka yi galaba saboda zai yi kawo maka waɗansu abubuwa na amfani malai cewa qad zakara ibn al-qayyim jumlatan min al-umur allati yumkinu lil mar'i an yatakhallasa min al-hawa bil isti'anati biha ba'da auni Allah lahu yace al-imam ibn al-qayyim ya ambaci waɗansu al'amura wanda da su Allah zai taimake ka ka kubuta daga bin son zuciya ko in kai amfani da su zaka kubuta daga son zuciya amma bil isti'anati biha ba'da aunillah in ka nemi ka aiwatar da su bayan neman taimakon Allah kamar yana son ya ce maka kenan matakin farko da zaka nemi ko kuma zaka iya kubuta daga bin san zuciya matakin farko shine kai ta neman taimakon Allah saboda iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in babu yadda za a yi ka iya kubuta daga duk wani sharri ko babba ko karimi na duniya ko na lahira sai ka nemi taimakon Allah karka ruɗu da wayau ko da ilimi ko da fahimta ko ina da wani ko ina kusa da wani karka yadda da wannan nemi taimakon Allah akan samun dukkan wani alkhairi da kuma kubuta daga dukkan sharri to yace to baya ga neman taimakon Allah to waɗannan abubuwan idan ka tsare su Allah subhanahu wataala zai taimake ka da su ka kubuta daga jin son zuciya faƙala al'imam ibn ƙaimi ya ce fa'in ƙila inda wani mai tambaya zai tambaya fa kaifa yi ta hallasu min haza ko ya ta hallasu kenan man haza man ƙadwaƙa a fihi idan da mai tambaya ya yi tambaya ya za a yi wanda ya faɗa ma bin son zuciya ya kuɓuta daga wannan cutan da ya faɗa mata shi yanzu wannan ana ma batu ne akan cewa ya riga ya faɗa ma son zuciya shi karan kansa ya san yana da wannan cutan to inda za ka yi tambaya ya za a yi ya kuɓuta daga wannan cutan da ya riga ya faɗa mata ƙila to sai a baka amsa sai a ce yumkinuhu takhallusu bi aunillahi wa tawfiqihi lahu bi umurin nadhkuru minha yace zamu ce zai kuɓuta ne daga wannan muguwar cuta ta hanyar neman taimakon Allah da gamdakatar ɗin Allah gare shi amma kuma ya tsara waɗannan abubuwa gashi za mu zayyano waɗansu daga ciki ahaduha ya ce abu na farko azimatu hurrin ya gharu li nafsihi wa alaiha to kaji abu na farko wanda idan Allah ya taimake ka ka tsara wannan to ka ɗauki mataki na ɗaya cikin matakai guda tara da malin ya kawo wanda zaka kuɓuta daga cutar san zuciya abu na farko ita ce azimatu hurrin sai ka zama jajirtacci sai ka zama mai yi da gaske irin na halastaccen ɗa ‘yantaccen ɗa ka san su a wurinsu akwai waɗansu abubuwa da ɗa baya yi ɗa baya ya fi ƙarfin wannan in ka ga mutum ya irin wannan sai dai bawa amma ɗa baya yi ina misali lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta masa sahabbai sahabbai mata ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minatu yubayyi'naka ala an la yushrikna billahi shay'an wala yasriqna wala yazinina ummu atiya mene take ce ma annabi ana ce ma annabi ne ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam idan mata mummunai sun zo su yi maka mubaya akan ba za su yi shirka da Allah ba ba za su yi sata ba ba za su yi zina ba umma tsiya ta ce manzon Allah ya tana zina ne ya ba baiwa ba tana zina kun gane batun wato kaman ka ce ta ya za a yi a ce ya ta je ce zina ba baiwa ba tana ganin ina da daraja ta ya gidanmu gidan mutunci ni ya ce ba baiwa ba ta je ce zina tana ganin haka ba zai yiwu ba kila kun gane to shine nan malaki ce maka azimatu hurrin sai ka zama jajirtacce mai yi da gaske irin na ɗa ya gharu li nafsihi wa alaiha wanda ke kishin kansa me zai yi ma kansa ya darajta kansa yana kuma kishin yin abin da zai bata ya bata ya bata ya bata ya bata kansa kaman yanzu mutumin da ya fito daga gidan misali zan bada mutumin da ya fito daga gidan sarki zai yadda ya je yana bara ya je gurin wani bafade yana bara kun gane wanda ya fito daga gidan sarki shi dan sarki ne sai ya je ya samu wani bafade ya je yana roƙon shi ai ƴaƴan sarakuna ba sa wannan sai dai sai dai tababbe zai ga ya za kaskantar da kaina a yi mun gori a ce ina ɗan sarki ina roƙo ina bara kun gane wato yana jin ina da wani izza da zan tsare ma kaina alfarmanta ba zan yi abin da zai zuban min da imana ba to haka nan kuma yake jin zai tsare ma kanshi duk abin da yake zai jawo ma kanshi girma akwai ɗan sarkin da yake naira dubu kawai yake da shi amma wajen ya tsare ma kanshi girma za ku iya zuwa a ce ranka shi daɗe a taimaka sai ciro dubin ya ba ku kun gane kishin kai ne kawai yanzu menene zan yi in tsare ma kaina girma menene zan yi ba zan walakantar da kaina ba to haka ɗa yake in ka ga mutum yana yin abin da zai walakantar da kanshi ya nuna ba ɗa ba ne wannan ya fi cancanta ya zama bawa in ka ga mutum bai da ɗabi'an da zai riƙe makan shi girma to na fi kamata ya zama bawa shi ne nakan ta ba da misali idan ka je ofisoshi sai ka ga wata kwangila ta samu sai oga ya ce shi zai yi ka oga baka yi aikin girma ba san rai kenan bai samu azimatu hurrin ba ai in ka zauna ka kalli kanka kaga cewa albashi na yafi na wani yafi na wani yafi na wani to yanzu in na haƙura da wannan kwangilan na ba wanda ba su kai ni ba zai tsare min alfarmata to bari in haƙura da kwangilan a ba wani da wani da wani ba zai tsare mishi girman shi ba zai tsare mishi to ɗani ke yin irin wannan ko kuma yanzu gashi wa'yansu mata sun zo ka hana wani amma kuma ga waɗansu mata sun zo sun yi maka kaza sun yi maka kaza jikinka na rawa har kana takowa kana rako su ɗa zai ga cewa to yanzu wannan a gaban waɗanda nake shugabanta yanzu aka ce na ruɗe na gigice kai bari in danna zuciyata dai in takura ta ba za su ga wannan aibin tare da ni ba to sai ka zama kana da irin wannan ɗabi'a ɗabi'an da 'ya'yan halal suke da shi wannan idan ya shiga cikin rayuwanka za ka warke daga cutan san rai shi ne sai ka ga mutum ba za ka gan shi da babakere ba ba za ka gan shi da san kai ba ba za ka gan shi da abubuwan da zai zuban makan shi da mutunci saboda ya samu wani ɗan amfani na yanzu ko na gobe ba in ka ga mutum ya shafa ma idan shi toka bari ya je ya bara ya ta roƙo bai samu azimata hurrin ba in ka ga mutum ya koma yana ɗauke-ɗauke a kama shi ana zungure shi ana Allah wadai bai samu azimata hurrin ba in ka ga mutum a ofis yana abubuwan da talakawa suna zuzzumɓara baki suna mishi Allah ya isa bai samu azimata farin bane to in kana son matakin farko ka warke daga cutan san rai ka samu azimata farin yawa ka samu jajircewa da ƙarfin hali da ƙarfin zuciya yawa ƙarfin zuciya na'am yawa ka zama kana girmama kanka ba za ka yi abin da zai walakantar da ita ba ba kuma za ka yi abin da zai cire mata alfarmanta ba. Kila kun gane ‘yan uwana. To idan mutum ya gane wannan da ke kuma ya bi wannan tafarkin, to insha Allah ta'ala ya samu mataki na farko. Abin biyu ne, akwai abin da zai riƙe ma zuciyanka ko zai riƙe ma zai riƙe alfarmanka, akwai kuma abin da zai zubar da mutuncinka. To duka ka tsare su, me zai riƙe min alfarmata? Shi za ka yi ta yi. Shi za ka yi ta yi. shine sai kaga waɗansu manyan mutane yanzu inda a zo da a ce to gashi jama'a za a raba sabi in ya tuna cewa kai me zan yi yanzu ya tsare min girma na shine kar in je ina daga hannu ni ma ban samu ba ni ma ban samu ba ana raba kawai sai ya sha mar abin shi bai ma san ana yi ba ba kuma kila dan ba shi da bukata ba yana da bukata mun taba zuwa wani taro da azumin nan aka sha ruwa a can inda aka je taron sai aka zo ana ta layin kowa yana makanshi abin nan sai na lura da waɗansu mutane kawai sun zauna a gefe su suna ganin sun wuce su je suna gogoriya da ƴan uwansu wannan yana ni na riga ka wannan yana ɗaukan plate shi ma zai sa ƙosai wannan zai ɗibi kunu sai na lura waɗansu mutane ga can sun koma gefe ana ta hada-hada su suna gefe ba su tashi ba to kuma saboda shi mutunci haka yake ashe waɗansu suna nan su kuma sun lura da su suna zaunan nan wanda in an biya ka'ida ne kila sai bayan minti talatin ko arba'in ma za a zo kansu sai waɗansu sai suka nemo abin suka je su suka yi gwagwarmayan suka samo abin da ake samun kawai suna zaune a tebur suka kawo musu kaga sun samu biyan bukatansu amma cikin daraja yanzu wannan a ce ma an nemo an kawo musu ai daraja ce daraja ce to da sun tashi suna gwagwarmaya fa sai a kyale su masu yi gwagwarmaya tare da masu gwagwarmaya to kaga wannan duk abin da ka san za ka yi ya tsare maka girmanka ya tsare maka alfarmanka a matsayinka na ɗa ba bawa ba to ka yi duk abin da ka san in ka yi zai zubar da mutuncinka zai ɓata maka suna za a zo ana kai haba haba haba wani haba wani Mala Abubakar Gumi na da wata magana da yake cewa duk abin da abin da ka san idan ka za a ce habawa ne dan me kai to kai kokari ka nisance shi to idan ka samu wannan a ɗabi'anka to wallahi ka warke daga cutan san zuciya a kofa ta farko a kofa ta farko ka warke daga cutan san zuciya ka je ka auna kanka kenan kai ta auna ka a mu'amaloli ne da kullun zaka gane abin da ake nufi dan mu karanta na biyu bari mu karanta na biyu ko na uku na biyu asani yace abu na biyu jur'atu sabrin jur'atu sabrin sai ka konkwadi hakuri sai ka shi da jur'a ka konkwada ko da konkwada ɗaya ne kuwa wato kai ma hakuri wani irin makwal in dai baka da hakuri to ba za ka iya saba masan zuciyanka ba idan dai in kana jin yunwa ba za ka iya danniya ba sai ka bayyana ba za ka iya saba musan zuciya ba in dai in kana da sha'awa ba za ka iya danniwa ba sai ka aiwatar ba za ka iya saba musan zuciya ba to ka kiyasta rayuwanka ga baki daya duk wata bukatuwa da ka sani a duniya in dai ba za ka iya danne ta da hakuri ba to cutan son zuciya za ta yi maka yawa cutan son zuciya za ta yi maka yawa amma in ka zama kana iya haƙuri ga kuɗi yanzu amma bari in haƙura ka kwankwaɗe haƙuri ga abinci amma bari ka kwankwaɗe haƙuri ka kau da kai ga mata bari ka kwankwaɗe haƙuri ka kau da kai ga mulki bari ka kwankwaɗe haƙuri ka kau da kai ga neman suna in kai ka zayin sunanka zai ɗaukaka ka kwankwaɗe haƙuri ka haƙura to in dai za ka iya kwankwaɗen haƙuri to za ka warke daga cututtuka na son zuciya amma in dai kai duk abin da ya zo baka da haƙuri kai rago ne kai rago ne in ka ga yanzu wata ta caɓo kwalliya ta yi kaza ta yi kaza ga ta kyakkyawa ka dosa haɗe yan wuke da sai kai ta kutsa kanka kana neman sai kai magana da ita a ina son zuciya ya shigo zuciyanka ta biya to ka zama wala qad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi ka danne ka danne tunda wata cuta ce wacce take ai da an sa ma zuciya ai zuyina lin-nasi hubbu shahawati minan nisa'i والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا to in ka ga abin da zuciyanka ta sha'awanta sai ka kwankwaɗi wannan haƙurin da kake da shi to za ka iya saba musan zuciyan kuma za ka warke daga wannan cutar in kai yau yi maka zafi gobe ma yi maka zafi jibi ma yi maka zafi in ka shekara kana yi ya zama maka jiki kuma baka da bukatun sai ka rika wahal da kanka amma malam yana son ya ce maka duk matsalolin duniya rashin hakuri ke jefa mutum zuwa zuwa ga fasadi inda ka dan yi hakuri kadan kamar inda zai kawo ana uku sabur sa'atin dan minti biyar ne in kai hakuri an wuce wurin yanzu ina waɗanda suka yi zina jiya su zo a auna su da mu waɗanda ba mu yi zina ba kaga da me suka fika ila ma yanzu ka fi shi walwala ka fi shi nishadi ka fi shi karfin hali ka fi shi karfin zuciya kai kar ma ka ce jiya wanda ya zina minti goma sha biyar baya da kai da baka yi zina ba ka gane ka fi shi karfin hali ka fi shi kwarjini ka fi shi jin alaka da Allah ka fi shi jin Allah na wani shi ko ya buge kirji ya ce kai ai Allah Allah na so na zuciya tana karanta mishi ƙarya yake minti fa 15 kenan fa ya gama zanafa to menene ya jefa cikin wannan matsalan rashin sabr sa'atin hakurin minti biyar goma nan da zai daure ya ki shikenan in kuma ya tafi shikenan magana ta ƙare fa amma rashin hakurin kuma sai ya jefa cikin wani abu to shine malaki cewa jur'atu sabri yusabbiru nafsahu ala mararatiha tilka sa'a ka haƙurtar da kanka akan ɗacinta ɗacin wannan abin da kake so ka yin to ka haƙurtar da kanka akai a wannan lokacin da kake so ka yi lokacin da kake so ka zalunci wani to ka daure ka haƙurtar da kanka shanya wannan ɗacin ai duk wanda zai zalunci yana so ne buri ya ba zuciyar shi abinci ne to ka ɗanɗana mata wannan ɗacin ka ƙi gobe kuma sai ka ji kana ta farin ciki kana jin daɗi Allah ya taimake ka baka zalunci ba bari mu ƙara na uku na ƙarshe as-salis abu na uku quwwatu nafsin sai ka zama mai ƙarfin zuciya duk inda ka ji ana batun cewa kai haƙuri to rago bai iya haƙuri fa rago bai iya haƙuri haƙurin nan a cikin mu'amala ne a cikin ibada ne a cikin menene rago baya iya haƙuri to kana da bukatun quwwatu nafsin karfin zuciya tushajji'uhu ala shurbi tilkar jur'a wanda wannan karfin zuciyar ne zai taimake ka ka kwankwadi wannan kwankwadan na hakuri wanda yake akwai daci kuma a tare da shi to sai kana da karfin zuciya amma in kaga cewa yanzu in ne hakuri ko kuma na na kwankwadi wannan hakurin to yanzu ai ba za a gane girma na ba to kana da bukatun karfin zuciya to kada a gane mana ba dai suna ne kike ganin ke zuciya kina son ayi ba in ban fito yanzu ne kaza ba ba za a gane darajata ba to ba za a yin ba to sai kana da karfin zuciya fa wanda zai iya shayar da kai wancan haƙurin amma in ba ka da ƙarfin zuciyar da zai shayar da kai wannan haƙurin sai ka ga idan ya zo zuciyarka tana gaya maka cewa inda yanzu fa za ka fito kai kaza za a yi ta yabanka zai nuna kafi wane da wane da wane zai nuna kana kaza to in kana da raunin zuciya sai ga kai bari dai in fito din dai jama'a to na bada dubu hamsin sai a ta tafa maka shike nan kuma aka tafa maka yau gobe ba za a tafa maka kaga an kai ka an baro ki sai ma da ce wa shaja'atu kulluha sabri sabr sa'atin kai ba fa wani abu ne shaja'a jarinta ba shine sabr sa'atin dan hakuri kankani da zaka yi dan hakuri kankani shine fa jarinta in ka ji an ce ka wani jarumi ne to ɗan haƙuri ne kaɗan ya yi shi ne mai da shi jari wa khairu aishin adraka wal abdu bi sabri kai mafi alkhairin da ya rayuwa da bawa ɗan adam ya taɓa cimma a duniya to ya cin masa ne ta hanyar haƙuri to shi kuma haƙurin nan baya samuwa sai ka zan mai ƙarfin hali da ƙarfin zuciyar da za ta taimake ka ka kwamfaɗi wannan haƙurin waɗannan abubuwa guda uku kenan wanda makaranta akwai sauran guda nawa guda shida domin malam ya kawo guda takwas ne to zamu dakata anan insha Allah ta'ala a zama ta gaba sai mu karkara sauran guda shidan da izinin Allah muna fatan waɗannan abubuwa da muke karantawa Allah ka taimake mu mu aiki da shi Allah ka taimake mu mu iya saba mu zakatan mu mu bi abin da yake shine daidai ya Allah subhanahu wataala ka tsare mu daga sarrai da san zuciya Allah ka raba mu da mummunan tasirin bin son zuciya da bin sarrai. Allah ka dora mu akan daidai ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya. Liman da ba shi da lafiya, Malam Usman Macido, Allah ya kara masa lafiya. Allah ya sa lafiya ya amfani shi duniya da lahira. Allah ka ƙarfa mana asiri kai mana gamdakatar. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم